أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا قرآنكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu ta'ala ya kaddara hadurinmu a markas ahli sunna da jama'a wanda ke yankun karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna juma'a biyar ga wata na sha'aban hijira shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya dace da sha tara ga watan uku shekara dubu biyu da ishirin da ɗaya a darasi da ya gabata mun tsaya cikin suratul anbiya mun tsaya a aya ta ishirin da biyar kiniyar insha Allah za mu tashi aya ta ishirin da shidda cikin suratul anbiya kayan nan an tambayoyi ta warko da wani dan uwa na ga matashi ne tambayar tashi tana rubutun nashi yana da yawa ba i da ganewa ma dai a takaice abin da yake cikin ma'anar tambayar tashi iya magana iya san shiga aiki na aikin hukuma imma police imma garde ce ko soji to amma abin da ya kawo mushkilolin da yake so ya kawo irin inda tsarin Nijar yake wajen hana su wasu abubuwa na ibada na wajibi shine dana akai da kawo wanda yake magana kan shi to da farko dai dan uwa ko da magana tambayar ka ba dai wannan mas'ala ce ta matasa yau da kullum illa kiran mu ga hukuma irin wannan al'amari duk wanda Allah sani da fadi a ji gaskiya abin ya buƙatar aiki da hankali da aiki da al'ummar da ake jagoranta ta musulmi akwai wasu halaye na canda na mulkin mallaka lokacin turawa suna mulkin to wannan da ababe da dama a al'adar mu da daga an ce soji zaman kaji dan duniya kurin duk sakarci da ma cikin tura a kare kanta soji ce wani abun akan mu kuma abun ya zamanto tarbiyya ce ya zamanto har a yau duk da an ci gaba wajen bangaren addini sai ya zamanto wannan bangaren kurin an sa lalata da sakarci addini ma akwai ta maka ba a yi dan da yawa suna jaje a wajen formation ba a sallah ba a azumi kaga wannan bakar hadari da suke magana ya kamata hukuma su gane wannan me fa'idar rashin sallah zai kawo ci gaba zai kawo me bambancin ilimi da karatun ilimin soji da magana sallah sallah me za ta wa koyan aiki in ba ku akwai mutum masakarci me sallah ta kawo cikas kan ilimin aikin soji ko azumi ya kawo illa kuma abin misali a wajen masu hankali su gano sallah ba ta da aibin komi in har ci gaba ce kuna sare-sare yau duniya muke ciki a yau kuna labarin afghanistan kuna labarin iraki inda turawa wanda masu kwarewa ilimin soji suka je da 'ya'yansu suka tunkari wannan al'umma da yaki tsawon shekara goma sha na har yau har yau an tabbatar da mutanen ba ta ciwa da yaki kuma da jallabiyarsu da rawaninsu ana ana ana bambardama suke tsawon sallah ko ya gani ne ana bambardama suke tsawon sallah kuma sun karye lagon waɗanda suke jin musu koya muku aikin sun karye lagon su tabbas a hudun amurka hudun kanta misali sojin da asara misali a iraki a hudunta banda soji yan haya soji na tsari na tsarin gwamnatin amurka sama da soji dubu biyar da suka mutu a iraki dubu biyar banda sojin haya na wadda kiloka na haya wannan dubu biyar kuma suka suka bar kasar tana nan hayan yau afghanistan suna nan an buga an buga an kashe an kashe hayan yau ma ana ga yau ana taro a kasar da larabawa ana taron yau mishin dabaru ana neman haɗin kai a rasha ake yi da amurka amma da amurka da yan afghanistan da sojinan da gwamnatin amurka da na rasha da na amurka ake neman ya za a yi a janye sojina baki a haɗin gwiwa bayan shekara goma sha wani ba yi an bar kan abinsu kuma ba kuma kuma da wannan soji ne da wuta ne kuma bakin bindiga kenan ku gane sallah ba ta kaci ka kina kamata mu shiga hankalinmu to kun ga wannan abin ke tun da kenan sallah bata hana ba a yi yaƙi bata hana ba koyon ilimin yaƙi kuna jin sarai na wanda lokacin aka yaƙi na na afghanistan na iraki suke hodi wai an ga sojina kaza masu irin na ƙa'ida ɗari sun shiga sojina faruci wajen sun shiga garin sojin ɗari shida aka tura sojina amurka sun kai dubu goma sojin ɗari shida kwambatan ɗari shida aka tura sojin dubu goma na amurka wasu su kare su kaga wani kamata ya karantar da ku ashe al'amarin ba ƙin sallah bane ba ba sakanci bane ba ba iskanci bane ba ake kuma aiki da gaskiya ba ba bai bai alaƙa iskanci da kuma aiki kenan a tsaya mutane ku an ku shiga hankalin to kun ga wannan abun iya kawo matasa raunin shiga aikin soja sai za ka ce baka sallah a hana azumi to ka sai mu yanzu wata hujja za mu ba yaro kake sallah da Allah ba tsaye mana malamai da hujja zama ba da hujja a ce ka je wani aiki ne ba a sallah sai ka dawo shi kan ka mutuwa gaskiya a gyara na fata a gyara magana ta biyu masalar wai da ake maganar ba a amsala aikin ma'ana ba a zuwa wajen boka waye boka mun san al'adunmu boka yake ba da magani ka likita zu to me yasa za a gama wai duka bokanci a ce haramun ne yan uwa abinda kullum muke bayani cewa akwai bambancin boka wanda ke ba da magani na ice akan magani na cuta kaza wanda ilimin ilimin likita iya ba da dama wannan maganin cuta kaza ne malati kaza ne wannan ba a hana ba aiki da maganin ice akan dawa na biya magana akan dawa magani na na tansiyon ne na irsar ne na diabetes duk wani ma tsare malati babu wanda ya hana in dai cire shi ba wani surkulle ba hana ba ka yi aiki da wannan ice kan magani amma ba abin da yake na magana wani zikta spiritual wani maganin hau maganin baki kariya ibugu baka buguwa shashatau wannan shi ne barin hanya annabi sallallahu alaihi wasallam ya kama hannun hunay sai sahabbai suka ga mushrikai suna da wata magariya wadda suke neman tabaruki neman sa'a a wajen yaki suke rataye makamansu don samun sa'a ganin wani kuma musulunci da ya rasu lai umma ka sanya mana da zata anwar samun umma wurin rata marata ita can wannan muna samun nasara annabi ce za ku mun magana irin ta ashabu musa wata suka ce jami'a ilaha kamalin aliya annabi ya kawo misalin su da misalin banu isra'il lokacin da suka bar suka bar masar sun tsallaka teku suka ce musa alaihi salam ka sanya mana mu ma abin bauta irin na masu mata gumaka yace annabi kamanta kenan neman albarka a jikin ice da cewa kaman zaman wata gurki ce kenan kaga ba a neman albarka wani abu daban wanda yake na kariya da kai da ice mai kenan irin wannan kace abu ake cewa irin wannan in magani ne ba laifi bane ba ka amshi maganin ice na kan maganin dawa amma ba kariya ba ko irin sauransu kuma wannan mai irin wannan maganin maganin hawo maganin baki ko da malami ne ko da menene zai baka maganin kaza sai kira boka ya ko da malami ne misali ake cewa za su ke cewa malam boka ko akwai malam boka a Hausa me malam boka malami na addini amma iya aikin bokaye na na surkulle na sa mutane hanya na balbada mutane hanya to irin wannan ake gujewa mutane ku guji zuwa wajen tsubbu da boka da malamin tsubbu duk ɗaya suke kowanne zai baka imanin ka ne kan cikin malaman sunna farko yake cewa malamin tsubbu ya kura banna me hujja malamin saboda kura ya ce ta cinye ta ta baka imanin ko ka shi ka amma malamin tsubu ya cinye ma kudin ka kawai baka imanin ka kenan shi ne hadarin zuwa wajen tsubu yan wallahi kwanan nan wata bai da kan tana gaya mu abin da ya wakana tabbas wata yaudara ce suke yi me ya wakana ta ce malam ban wa aiwani ban wa aiwani mijina sai mijina ya ban labarin wani abokin shi ya je wajen malam wane malam kaza ya je wajen shi an yi sa'a matar wani ta sami ciki ta ayu ta ce ni ma sai tura na wajen wannan malami wani abin aka yi na haka ce wani ba na ba lalla abin wani ba ji majewa ba ta ce sai mijina ya tura na wajen wannan malami in je yamin abin da ya ma matar abokin shi ta ce malam na je amma al'amarin yadda ke ciki ta ce tun zuwan hormuz da ke za ki iya aikin mu akwai aiki ta ce ta iya ƙarshe menene yawa ka ta ce aikin da ake yi dole zai rubutu da dan neman yaudara wai zai tara da ita kuma aikin kwana kaza za a wasu kwanaki za a yi ana yi ta ce malam wallahi zuwan horko na yi saman ta yi wallahi ta ce ta ce daga baya hankali na kawo kai wannan abin ko hanya ce sai na gaya miji na ce malam na ce miji ka gami gida wannan mutumin ba mutumin kike bane ba sai kire na wanki shi kuma ai waki so sakare ta gane sai ta ce in wannan abin wallahi abin a kuma tsara abin a kuma haɗari wallahi a kuma haɗari ƙwarai abin gaskiya sai ta ce a nan yan waye na gano me matsalai kusan yau zai da zubu abin da na gano daga cikin maganarta wani mata bai ta gane gani wannan malamin yadda suke yi iyaye wasu aka samu ka tayi sau da yawa mijin ne bai aiwa to shi kuma iya aiwa shi malamin tsibba kaga idan ya tara da ita sau da dama ka akan samu ka tari sai ciki ya shiga daga shi malamin tsibba haka ne ma saboda abin da yi ne kenan aka sa a ta ɗauki ciki shi kenan ya ci kuɗi kuma yanin matan shi ya biya bukatar shi sakarci kuma ya samu iko ya samu abin kudi a wajen wannan miji da mata kamar shi ya su magani ya ci shi kuma shi ne ta cikin ba cikin mijin bane ba shi kwata ka shi kuma aiwa yake kun ga cutar tsubu kun ga hadari ya tsubu wallahi wallahi kaga wannan banna ce ba karama ba wallahi ya ne matan mutane ya mata ciki kuma da so wani cikin mijin ne an ba shi kudi in mai shiru Allah shirye shi in mai shiru Allah gama da shi in wannan haka suke ba shi ba haka suke hanyar hanyar tsibuwa wannan abu ne wani abu ne an yi aikace wannan to wani ayi hankali Allah shirye da mu kenan irin wannan kashe danka kurin bakin icce kurin maganin cuta ta malaki dawa amma neman kariya neman sa'a maka zaba idan ci kurin sai ambatan Allah kurin Allah shirye da mu Allahumma bismillah aya ta goma ta 26
وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون الله سبحانه وتعالى ke raddi ga masu da'awar ko dangana ma Allah subhanahu wata'ala da akan wai wani dan Allah da imma Isa imma Uzair yace wa qalu takhadha ar-rahman walada sun ce Allah mai rahama ya riki wani a matsayin da subhana tsarki ya tabbata ga Allah akan dangana ma Allah da ya riki wani a matsayin da tibal ibadun mukramun maganar dokar ta bata so ba kurum su waɗannan da suke dangana mala'iku ɗiyan Allah ne mata ibadun mukramun bayan Allah ne waɗanda suke masu karamci a wajen Allah masu kima duk da matsayinsu na mala'iku lafiquna bil qawl wa hum bi amrihi amadun kuma mala'iku ba sa karab shiga ba sa kabba su ce Allah bai ce ba ko su yi Allah bai ce ba لا يسبقون بالقول وهم بأمره يعملون الله masu yabo su ba sa shiga gaban Allah da wata magana kuma da umarnin Allah suke aiki kurin su ba san saban Allah ba kurin su a ce suke yi ne kurin sun bai sun bari kenan ga matsayin malaku bayan Allah ne masu karamci ba 'ya'yan Allah bane ba kuma mala'iku da ce ya'lamu ma bayan aidihim وما يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقول منهم ومن يقول منهم إني إله فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم الله سبحانه وتعالى يسن gaba da baya na waɗannan bayinan mana mala'iku kina Allah ya sasa ciki da waje babu wani abu nasa ɗaya da yake koyuwa ga Allah subhanahu wataala wala yashfa'una illa liman irtada kuma su mala'iku ceto da aka ce suna yi ba sa ceton wanda suke so ko kowa sai ga wanda Allah ya yarda yawa ko cuci ne kuma an san ceton masu tauhidi ake ceto ba masu bautar wani Allah ba wa hum min khashiyati mushfiqun kuma su mala'iku game da Allah game da tsoron Allah suna masu kaskantar da kai game da tsoron Allah kaga matsayin mala'iku kenan kuma ce wa man yaqul minhum inni ilahu min duni inda duk wanda zai magana inda wani daga cikin malaka zai ce shi ma ilaha ne abun bauta banda Allah kamar da suke rayawa ma wasu bautar banza fa zalika najzi jahannam ata za mu saka mai da jahannama inda zai yi ke shi ma bawa ne kamar kowane bawa Allah yadda Allah zai mai azaba zikira ko azaba shi malaka za a mai azaba shi bawa ne cikin bayan Allah kazalika najdul zalimin aje haka muke sakamako ga azzalimai inda har zai yi tusi ba Allah kaje Allah ci gaba awalam yara allazina kafaru anna samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون نعم أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما نعم الله سبحانه وتعالى na cewa shi ma'ana alami alamana shin waɗanda suka kafirce ma Allah ba su san ba da cewa asali annas samawati wal arda kanata rataqa asalin sama da ƙasa a haɗe suke a dunkule suke wuri guda nan Allah subhanahu wata'ala na ambato kudurar shi wanda za mu san girman Allah subhanahu wata'ala da kamala ta Allah wannan abin jan hankali ne ba ka sanin girman Allah asali sama da ƙasa a haɗe suke fafatakana mahimmata raba su ‘yan wan wannan malamai da jimawa ta sibin kasir da tafsirin sahabbai wa magabata wannan aya tana hukumta asali sama da ƙasa a dunkule suke sistemin gaba da dunkule daga baya aka wara aka rarraba wannan wani abu da yake yawo a duniya wajen masu ilimi na kimiyya wanda yake balle wanda ya lafar ta nisa akwai theory ta ziktar big bang big bang big bang wanda suke abin an lafar sun santa theory ce big bang theory ce wadda wata lokaci nazariya ce wadda ake cewa a ilimce sun gano masu ilimi da wani rana da wata da duniya komi asali a dunkule suke wata ran aka yi wata aka yi wata wata wata aka yi wani abin aka yi wata hoshewa dara su ta big bang kenan aka watse wannan big bang wannan da aka ce wannan watsewa da aka yi daga nan aka samu sauran waɗannan duniyar mu wani rana wani wata wani wannan wata nazariya ce su masu ilimin kimiyya sun yi ne ta kurin binciken su sauransu shi ne aka ce a cikin domin akwai nazariya idai ko ra'ayi da yawa nazariya daban to amma wannan nazariya kin wannan theory ta big bang an ce ta yi dacewar labarin qur'ani wasu akwai ita ma wata nazariya ko mu ce theory kin masu ke da koyi wannan mai tsayawa kamar mai tsaya da koyi wannan darwin darwin shi ma cikin masu wannan fikira ce shi mai ganin cewa asalin mutum daga masu evolution evolution mutum daga biri ne iya zama iya mekewa iya tahiya haka mu koma mutane da buri muke wannan mutum ne mai ilimi ne a duniya amma ya wasa da hankalin mutane ya ta kara aika wanda kuma da jimawa in uwa mutane kusan asali masu ilimin wannan ba ruwansu da littayin qur'ani ko altaura ko injil kurun su suna aiki kun da kwallo su kura duk wani abu da littayin allah ba ruwansu da shi to darwin shi ma kan fikira kin a duniya wanda dai yin wata malamai a can dama ɗan uwan shi kawuran sun mai raddi amma akwai masu kashi ba hakan al'amuran wannan ɓangare na masu ilimi ina ta masu jin labaru nan da masu bibiya abin nan shekara biyar zuwa shidda an yi wani taro a amurka kan wannan nazari yakin wannan teorikin ta da darwin akwai ta aliburori na ilimi na wurin karatu na ilimi akwai ta amma ƙarshe zaman da aka yi amurka aka zamna na ga wata cibiya a mulka zama na masu ilimin wannan na abu asalin abin duniya ƙarshe ne an tabbatar da cewa ra'ayin darwin shirme ne sun tabbatar ba a taɓa wata halitta ba daga buzuzu aka koma sabaro ko buzu aka koma tautau ko ba a taɓa yi ba an bincika babu wani jinsi duk jinsi da ke a duniya kowanne shi ko zama kai babu wani jinsi daga nan bale a ce mutum daga biri ya koma mutum biri biri yake mutum mutum yake kura kuma da mun imani daga adam muke shi ne bar magana ko yake ga ilimi to su ma ɗan wai turawa sun ce shirme ne dan dan neman kare irin wannan ra'ayin har rika binne binne na ƙarya a je a tono dan su bada dan su bada goyon ba ra'ayin su an gano gaba ƙarya ce masu karkai hada ko wannan hablu halitta ko ya gama ya ji abinci ko aka zaga mu ƙarya ce da haka yan uwa wannan teorikin gaba daya mu dai wanda mun imani mutun daga adam yake kuma duk halitta kowace Allah halitta kowace halitta yi da zaman kai kowace haka Allah yi ta buzuzu ne samaro ne kuda ne jaki ne rakumi ne ko me haka Allah ya mu yi shi kuma duk zaman da ake bayan ilimin ya gano ba ta wani gidan kallo kallo ba wajen aje dabbobi da wata dabba ta koma wata ba ta yi ba haka nan mutum daga adam yake kura mu da mun imani su ma daga ba sun gano in wannan ra'ayin da muke ban akwai zagalul nijar cikin malamai na addini kuma iya ilimin addini kuma iya da ilimin kimiyya a duniya ana cikin masu da ake kira duk zaman da ake ilimin wannan abin duniya hanta duniya iya ciki ko na ga kudin amurka iya ina karanta wannan abin shi iya ba labarin cewa wannan aya ta yi sababin musuluntar wani ba amurki mai ilimi mai kuɗi ya ce suna tattaunawa da shi sai karanta mai wannan aya ta alƙur'ani أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهما يجي وانا آية yace wai wannan qur'ani na ku ya kawo ta yace to abin da yake maki wannan wani abu ne wanda su sun jima da binciken kayan na'ura da kyar suka kai ga haka ashe tuna a cikin qur'ani sama shekara dubu da kusan rabi abin nan a cikin yake to wallahi wannan aya guda sai sababin wannan ya musulunta da ke addinin zuwa addinin shi wallahi ce ya musulunta ganin ke na ƙur'ani kun daga Allah ke da wancan zamanin babu wani kayan ki babu wani kayan bincike haka ke na ƙur'ani littafi ne daga Allah subhanahu wa ta'ala kuma wannan mu abin kuma muke ɗauka Allah mai ƙudura ne mai iko ne mai abin da ya so ne kuma da tsari da Allah da wani abin gaba ɗaya su tabbacin a adunkula ake Allah ya ciccira ya rana ya yi mamu ya wata ya duniya makakanan duk wannan aikin Allah ne magana ke shi ne kuran أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا شن كاوري بسمى لتشيوى الله بسمى لتشيوى سميت كسي أدنقل سكي ففتقناهما مكربسو وجعلنا من الماء كل شيء حي كما كسا دوتها أمام ميري إنا رأيوا دروا دروا كيش كما منين أفلا يؤمنون وأن قدرات الله بازات سابسي إيماني kenan ya kamata mai hankali ya yi imani da Allah subhanahu wata'ala Allah mai iko ne akan komai ya Allah ta gaba وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون
الله يتي وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بكم أن تميد بهم الله يتي موني ya saboda kudrat Allah Allah ce mu ne muka sanya muka sanya makasa rawasiya firki kamar zan fike wanda zai daidaita ta kuma Allah ya bayani an tami da bihim don ka rika karkada zai ta rika rawa kenan wani ya tabbatar da ƙasa dutse shi ke ikilibirar ƙasa shi ke daidaita ta wadda kuma wasu ilimin madama su gaba kansu gaba ya mudamin imani kenan dutse shi ke daidaita da shi aka wa ƙasa aka samu ikilibir zama to kenan bata rawa-rawa an tami da bihim don ka rika karkada ta motsawa san ko in tana motsawa babu rayuwa ku diba an aka ce ayi girgizar ƙasa har yanzu ba a yi ta minti ɗaya ba duka segon ne ma'aunin retas ugo bakwai ugo takwas an su ba bukan ta goma duka batta minti ɗaya ake girgizar ɗaya kuran motsin na daga batta minti batta minti ɗaya amma ka ji mace-macen da ake kurin ɗan kaɗan ne aka ɗan motsa kaɗan kaɗan kuma wani wuri ɗan wani wuri kaɗan ake ɗan motsa muku wani mutumin gana ta taba yi a gana cewa wallah shi shi tashin kiyama ce Allah ta ta dole ta wani karawan dole ko ya kaji suna gibu ko ta da jin kiyama ce eh ta ce ina jin kiyama ce ya kan su su da labo ah ya kan data idza zulzilatil ardu zilzalaha zan ji to shi ta ji kiyama ce ta shi wannan wani ɗan kaɗan ne kuma ɗan wani wuri kaɗan ake motsawa to inda za a ce a yi ta minti ko awa an rayu ta ke da wannan shi ne Allah ke nan ya gaya mana ya sanya ƙasa ke nama wata ni'ima ce ta Allah gaba yake gaya mana mu muka sanya ƙasa muka samu da turaku an tafi da mana da Allah don kata rika don gilgizawa ta samu daidai ta samu kilibar ya ce wa ja'alna fiya fijajen subula la'allahum yahtadun muka sanya ma ƙasa hanya gari kaza hanya kaza ko a daji ko a ƙara ko hanya ta zuwa kaza hatta a cikin duwatsu da abin duwatsu ƙasa ma samu hanya a saman dutse wata hanya ma za ta kula ga hanya cikin duwatsu kun ta kula kamar kogo ta mutu zuwa wani kudu kaza wani Allah sanya ma ƙasa hanyoyi don su samu hanyar shirya zuwa wuri kaza wannan duk wannan iya cikin ni'imomin Allah gaba yace wa ja'alna sama'a saqafan mahfuza kuma mun sanya ma sama wani ri'i ne wanda aka kiyaye ba mu ishi da shi Allah ya tsare shi da turmamu na musamman wanda shedanu ne ke neman shiga kuma Allah ya maido su hayyau ɗan adam bai taɓa jarraba ba dama bai taɓa jarraba ɗan adam bai taɓa jarraba zuwa sama ba har yanzu abinda ake turmamu haka za ba turmamu a yau har yau babu wata ƙasa babu wani mai ilimin ɗan adam da ya tunkari ko iya zuwa turmamu babu ba babu a taɓa hansu babu duka wata duniya ce wata mai suka ce a sama akwai planet sai ka ce an je mars an je wane ne domin turmamuwa sun ce daman ba maganar zuwa turmamuwa sai dai planet wata kaukab a je a yawo a ga abin da ka ciki mai yawan mai zai ta bata wa a ilimin dan adam suna cewa turmamuwa mai kusa da duniyar mu tana tsawon tahiyar haske shekara hudu shekara hudu tahiyar haske kai mai tahiyar haske haske iya cin iya gudun tahiyar kilo 300 a min a segon daya tahiyar haske gudun haske a segon daya yake cin kilo 300 kai minti guda dubu nawa ne kilo dubu nawa ne haske zai ci ka kare minti ka komo awa guda ka kare awa ka komo banta katarar ka komo shekara kuma shekara hudu da haka a cikin ilimin ɗan adam kwallo shi ba ma maganar zuwa turmama babu shi babu shi babu shi babu shi kuma sun ce wa wannan ita ce mai kusa da mu mai kusa da mu dole mutum ya girma Allah kwar shine wata mai ilimin ilimin sama ba amurka ce take cewa wallahi duk wanda ya karanta kusa masu karanta sauran subhanaka tun duniya tace ɗan biyu ne ko in imani da Allah mai gina kun kun hauka ce ka ta dambe ko ko ka ina kuka wuce to abin ta ce kurin duk wani sa abin kuma kansa ne ba yawa sai su suka abin masu aiki kayan suka san ana abin su shiga halittun Allah su shiga abin mamaki ayoyin Allah kama abin akwai ayoyi kwarai akwai abin da ya wuce hankalin Adam dole ka yarda ko ko ka yarda akwai Allah mahalicci ta ce ko ka hauka ce kurin haka ne kuwa haka yan wata kai ce dai dole mu girma Allah subhanahu wataala ya ce mun sanya wa sama saƙafin mahfuza wani ri'i ne tsararre wa hum an ayatiha mu'ridun amma kafirai duk da wannan ayoyi da suke sanar bana suna masu bijire ma ayoyin Allah ba sa wasuwa kuma ne Allah ce وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وهو الذي خلق الليل والنهار shi dai Allah da ake kira a kadaita da ibada musan girman shi shine wanda ya halicci dare da rana na ga mana ganin kenan tsarin lokaci na dare da wuni wannan lokaci Allah ya mana su wa shamsa wal qamar kuma shine ya halicci ranar kuma ya halicci wata duk shi Allah yace kullun da ranar da wata fi falaki sabahun kowanne iya da falaki shi orbit sanata orbit kowanne hanyar shi daban da kaɗan washi shi ne wani malamin kimiyya ke cewa abin mamaki da mutum zai san abin ya karci kwallo ɗan adam ya ce diba girman rana idan ana magana duniyar mu ba ta kai komi ba akan rana amma ta duk girman rana tana da orbit wata duniya da suka shiga tana zagayawa ya dama ita ma yawo take a cikin wata duniya ta mace ma tsawafi take yi duk girmanta ya ce da rana da wata kowanne cikin falakin shi yake yake mace da mana ce ga mace hutu kamar ya hutu ne ba ta tafi ba nan ma ya saba wani mana suna hutu suna kamar ana hutu a cikin ruwa haka suke kowa kuma kewa yake haka ke zagaya cikin bala ko ne na shi duniya ba da nata rana da nata wata kowanne allah ya mai kun bai shiga na wani abin mamaki wani abin mamaki wani ke cewa abin da ka kullum sanin su ba dole ka dole ka sanin da girman Allah ya ce akwai wata duniya ita duwatsu duwatsu da sun kai wajen dubu biyar cayan da ka san ƙorama ta ruwa kamar ruwa ne tana tafiya ce haka suke ta ɗaya wa ɗan wanshi kun ba abin da ya rike ga ɗan wanshi ce haka ta da san ƙorama suka tafiya haka suke tafiya kamar ƙorama kuma su ma cikin wasu na cikin wani falaki ne shu haka suke yi ta dutse ta ya kai dubu biyar wallahi ya ce ƙarami kuma ta kuma ƙarami da babba ya ce ƙarami da babba ya ce akwai ɗaya a cikinsu mai tsawon tahiyar kilo 900 ɗari ta gan zuwa yi a cikin wani ɗaya ne shi ma bai laka bai laka dan wanshi daban sai shi daban ta dan wanshi daban ta amma ko naka sai ɗaya dan wanshi kun suka zaka su ma ce wani wani daban sai suka dawa fusu mutum ya karanta sama Allah zai ƙara imani Allah ka karanta littafin sama Allah ka san girman Allah Allah ƙara mana imani ci gaba
وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون to in sai mu mun kare da wani abin da da ya gabata Allah subhanahu wataala ya ambata mana wasu ababe daga cikin ni'imomin shi gare mu wanda wannan kurin ya isa mai jin tsoron tsoron Allah ka girmama Allah ka ba abin da yace ka bi kurin ka huta kurin ba haka Allah ya ce wa ma ja'alna li basharin min qablika al-khuld afa in mitta fa hum al-khalidun na Allah yana radi ga masu cewa ai na tarba su biyar rabar annabi Muhammad shabar ka kyale shi ya mutu mun huta ya mutu a kyale shi kun ku huta mana ai ai abin da ka magani ya mutu mun huta nan na tarba su biyar rabar mun ya rugo bari ya mutu an huta kamar suna hasar mutuwa shi kullun ya mutu huta suke ji ya mutu an kare haka suke tsammani Allah ya ce to ai ba kai bane ba farkon manzanni ba kai bane harkon mutum ba wa ma ja'alna li bashar min qablika hud ba mu taba sanyawa ba wani dan adam wani mutum da ya dawoma kahin kai wannan shi ibnu kasir ke cewa wa qad istadalla bi hadhihi al-aya al-karima min madhhab al-ulama illa anna khadr alayhi salam ma tawlid bi hayy lil-alam to wannan ce hujjar cewa malamai ce kan hujja ba wani khadr ko ilyasu wanda yake dare a sama kasa babu shi annabi ce Allah ce babu wani wanda ya dawo maka kai cikin gani kin ba mai dawo ma kowa mutuwa ne yace waliyi ne annabi ne manzo ne kowaye ba mai dawo ma kin me suke me suke fata ta mutu tsubuta Allah ce afa in mitta fahmul khalidun to wai in ka mutu zuwa ka dawo ma ne ne kina ga ce babu gori babu dare ga mutuwa mutuwa hanya kowa ce abin da ke fata ka mutu da imani shine kurin ya kuma yawan da sun gana mutuwa mutuwa ga mai imani ne mutuwa kamar mutum kan zai bulago za ku rabu zai jima kan ba dole ka samu damuwa amma kullum yan wata tunanin mutuwa na mai imani daban ne da mara imani mai imani ya san mutuwa intikali ne domin yawan sau da yawa abin da yake kawo ciwon mutuwa kita wasu ke haukaciya ko tsarki ce rishin wa ɗaukan mutuwa tunanin kawuri na tunanin kawuri kurin wani ya mutu kama akwai ta mutu an ƙari kamar ta kinka ya mutu kuri shi ke na arba ƙari a mai imani ya san mutuwa in takala ce in babanka ne aboki ɗan wane wuri ne ya sauya e rayuwa ce ya sauya da ya rayu a cikin ma'aikiyar shi ya bi mataki yau na rayuwar duniya musa ta kuma mataki na rayuwa ta barzakhiya ta lahira me ba wani abu amma ya mutu ko mutu kai suka mutu ya mutu kai da abin kamar da abin da kuri an kare ya tsara ya mutu amma a'a mutuwa haka bace ba sai wanda yankun ya mutu kamar rago ya mutu shi zaka samu matsalar mutuwa ka abin da muka dewa a wani ya mutu intikali ne zaki fata a tamin addu'a Allah sa cika imani ake fata kai a mutum ayi kokarin cika da imani da an san rayuwa ce kuma mai dadi akan tana in ka mutu da imani eh ita ce mai kyawar rayuwa akan ta ta duniya inda ka mutu imani kishi mai imani kuma mata yake rayuwar ta lahira a mutu da imani shi ake fata wannan ya mutu ya mutu bi kurakure ne ta mai addu'a Allah gafarta mishi Allah shi kai shi aka mutu don an san canji in ta garta ta duniya sai ba ka dauki mutuwa kullum an ta mutu mutu kullum kamar rago ya mutu a ba haka bane eh rayuwa ce sauya iya ku mai kullum mai bai matsala ku ne bai ba matsala Allah da yawa mutu da ku ne bai matsala kullum ba bakar garanti shi ya san garanti da haka yana mutuwa tana da bambanci da nan kafuri da nan imani Allah ya kama da imani yace kenan a fa'in mittafamul khalidu wa ma ja'alna li bashar min qabl al-hud ba mu sanya ba wani mutum kahin kai wanda ya dawama a fa'in mittafamul khalidun kai in ka mutu su zasu dawama ana ba mu dawama ne Allah ce kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bish-sharri wal khairi fitnah وإلينا ترجعون الله أكبر الله يقول كل نفس ذائقة الموت هكا كبكن قال قوة قوة تري ذات أن نموتوا ما الله يقول wa nabluku bi sharri wal khairi fitna muna muku jarrabawa a rayuwa ta duniya da sharri kuma da alkhairi kin Allah iya wa bawa jarraba da alkhairi ya baka lahiya da dukiya ya baka wani matsayi na duniya abin yabo ana so jarraba ka ne yake ko ya zama ka da talauci da kyal kudin ce wani da kyal ko tara an ce tara ba a ci ba matsala ta rayuwa duk jarrabawa ce yawan makarantar ƙurani mu ɗauki misali biyu ɓangare biyu ɓangaren jarraba da na alkhairi da na sharri allah baki ana babu da biyu ayu cikin fusilat wa ayu bai zana da rabu an yi masanin shekaru nusubin wa azab وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب
ووهبنا له ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا rahmatan minna رحمة منا وذكرى وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ذكرى وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد.
نعم العبد إنه أواب
yawan wannan cewa makarantar bayan Allah guda biyu nan wannan bangaren jarabawa ta matsala kuma annabin Allah ne ayyub ai Allah ce wa ayyub idna da rabbuhu an ka ba mu labarin annabi ayyub lokacin da bala'i ya kai bala'i yake kiran ubangiji kuma da ladabi an masna shaitan bi nusbin azab duk da sabu Allah ke amma duk bai so dangana ma Allah kai tsaye yace a Allah shaitan ya same ni da cu da wa- ya ban wahala da azaba na sha wuya ya sami jarabawa mai kuɗi ne annaba ayu mai iyalai ne lahi shilau Allah ya amshi dukiyar lahi Allah ya amshi iya suka mutu gaba ɗaya kuma annaba Allah ne ayu wannan ne rage wala bayan ayub lokacin da ya kira ubangiji ya ce Allah shaydan ya same ni da cutarwa da azaba wannan yayi hakuri hadisi tabbatacce a nasarar ya ce ya zama wannan jarabawa tsawon shekara 18 18 hata ta ce haba kai abinci abinci gani kuma shi ya yi hukuna wani ya gani imar rikin Allah abin akwai matsala kamar ya gajiyawa ne yadda da shirka Allah man kama yau ubangijin kama yawan ya ta ba shekara ba cikin nima ko tsawon shekarar ka gane maka cikin nima wance kuma da wannan shekarar ka kakuri sai da abin ya kai gaya duk wani dan aboki ya rabu da shi dan wa rabu da shi da aka kautarce mishi sai matar shi kurum ita ma ga alama shi take so ya gare ta da neman sa ta bungo hanya shi ne ta kai ga yin addu'a ya koma ga Allah shi Allah ta bayan yanzu kenan lokacin dokewa ne Allah ta urkut birjilin yanzu lokacin ɗauke bala'i ya zo ya haƙuri ita aka ce ka bigi ƙasa da ƙahoka kurin bigi ƙasa kura iya bugu hega ruwa Allah ce hada mugutasun baridun wa sharab Allah ce wannan wani abin sha ne ga sa- abin sha ne kuma ga sanyi ruwa ne kuma sanyi gare ka sha ya sha yi wannan ke mugutasun wani abin sha ne mugutasun baridun wa sharab haka mugutasun abin sha ne mai sanyi abin sh- kuma ga sanyi kina abin sha ne mai sanyi ayi wanka a sha eh kai wanka ka sha kuma ruwa ne mai sanyi wannan abin da Allah ya ma annabi ayyub Allah ce bayan haka wa wahabna lahu ahlahu wa mithlahum ma'ahu rahmatan minna wa dhikra lil albab ya rasa diya ya rasa dukiya Allah ce muka ba shi kyautar abin da ya rasa da diya Allah ne domin shi kuma malamai su ce idan suka tashi wasu diya ba masu yawan su shi dai Allah ce ya ba shi diya ya nuka mishi Allah ko fibir akan komi kuma dukiyar aka mai domin shi a manzana ke bala sai wai gasa ta kasu su sai na labani ruwa ta inganta manzana sai sai ce lokacin da aka dauke bala'in yanzu ya yi wanka ya sha ya yi ƙuraje jikin shi ba kyau ya abu cewa kurin iya wanka kurin komi press ya koma sabuwar halitta a ruwaye ne zo a ruwaye mata ta ta kame abinci don kowa bar shi a gehe gari ki ba kowa ba kowa tsarin shi ta zo ita ta kushe a zaɓi zuban allah na zama jina a yiwu wasu shi ne ba ya sa kama abu shekara nawa sai kuma mutum lahiyayye karas ta ce mijina ta ce yace shi ne ta ce a da kaka zole ne kaka zole ne mijina ayubu da tabbata da barki ko mun ganshi ba sai naki ita shi ne ta kuma ta gane ko miji shi ne kas ya koma sabu daga Allah kurum babu lakani eh babu lakani ko Allah kurum daga Allah kurum yanzu manzo Allah ya ce zai drama ya ce kai tsaye iya da da wuce ana arziki arziki ya kare iya da wurin da yake sheke sha'ir da alkama wurin shi wurin shi ka guda aka mai ruwan zinariya ba wani ba taɓa ba ruwan zinariya aka mai ruwan zinariya sama su zinariya zinariya ta suka zama daga sama kuma ruwan yanzu ta zaka wurin da ake ɗaya aka mai ruwan azurwa to ko a zata ba gare ba ko a yanzu zinariya ba gare ba ko a balle a da arziki sabo iya lahiya ko haka Allah mishi Allah ce rahamatan minna Allah ce wannan rahama ce ta musamman daga wajenmu kuma ce wa zikira kuma abin tunatarwa ne duk albaba ga dimmi hankali kenan Allah na jarrabawa ta imanin shi kaka ce ai da yanzu ka gajiya ka ce Allah na ma Allah kaza ne ko ka ce wani kaza ma Allah wannan baka ciki Allah na ma bawa jaraba ta yanda iyawa bai da komai ma iya mai laifi ne amma kai dan kallo kanka yake ce wani abin da wani yake samu wani matsala da wani kaza ma Allah wani ba naka bane ba wannan kafaci kuma ce ko laifin yake yi jarrabawa Allah kanka ne yake dan ka gyara wannan rahama ce ta musamman daga wajenmu kuma ta abun wa'aztuwa ne to a ce nan ya yi matashi ta wannan kalma da shi ɗaya soyo gare ta ya alƙawarin sai ya bulala ta da kuma ta mai imani ta mai hidima Allah ne wata rahama a nan ma aka ce wa khudbe daga zikiran ka ɗauko ɗan misali ka misali mata misali bulala ɗari yaran ɗan ya mata bulala ɗari aka ce ya gama ɗan haiki wuri guda guda ɗari ya kulle kamar tsintsiya sai bigi da mugu guda Allah ce wasu zikiran kaɗan ki ɗan kulli guda dukkan fatar bihi rata ka buga mata shi to da ta nufi don ka kare rantsuwarka haka haka ga mata mata ce mai imani to waje ya shafi bula bula ɗari da zuwa zaman iman arziki ya koma kuma an ba ta kashi an ba ta kashi ba ne ba ta zo Allah ce inna wajen nahu sabiran Allah ce mun samu ayyub bawa ne mai haƙuri Allah ce ni'imar abud innahu awwab Allah ya bishe ma da irin wannan ba malaka irin wannan bawa bawa mai bawa mai hakuri kan jarabawa yace innahu awwab bawa ne mai koma zuwa ga Allah ni maganar Allah iya jaraba mutum bishar wal khair ko kun ga dai wannan amma jarabawa ta alkhair ta ta shar ta ta bala'i ko ya ci jarabawa ka koma cikin namal annabi Suleiman ko shi ta ahlu malau man yatun bi arsha kawai da musulmin قصة لسليمان بركيس في أهل ملو من يأتني بأرشها قبل أن يأتي مسلمين قال يا أيها الملأ يا يا أيها الملأ من أيكم أيكم يأتني بأرشها وقال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين إيه كده قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم
na muna maganar jarrabawa mun ji dai jarrabawa kan matsala ko na kuma ga jarrabawa ta ni'ima annabi suleiman sarkin sarauta da ba ba irin ta a duniya inda sarauta ce da dukiyar a duniya ba irin ta ba da dukiyar da ikon ba irin da shi suleiman Allah ce ka ba su labari inda suleiman ta yi ya aihul mala iya cikin fada fadanta suleiman iya lokacin kisa bilkis ce an kai mata hudu hudu kai mata labari kaza kaza a yi na kai da kawowa ya sai su bilkis tana neman ta zo yanzu a wada ya kasu bada man bilkis mulkin ta shirme ne ba komai bane ba sai su ko mulki na hakika sai yake ciki a cikin wada ayyukum ya tibi bi arshiha aba an yatul muslimin a cikin ku waye zai iya kama ana so wuri ne wanda san wurin san wurin na ta yaman da wanda san kudus a yau sham ya ce waye a cikinku zai iya kamun da gadon sarauta wannan mata kuma gadon sarauta da wanda a duniya kai abu a holi a ta hudu a yau bayanin tana da tana wani aishin azi ta wannan gadon su a kame yanzu waye zai kamun wannan gado nata kahin ta zo tana musulma ta shi gadon a nan waye zai iya babban wahala da tattalin man mai aljannu da mutane waye zai kamun gadon can ƙalar ifritu min aljini sai wani tsaura eh wani ciki ne cikin aljanu mai kari ya ce ana a ce ka bihi abin ta ƙomi makamaka zan kama shi kayan ka tashi daga nan zan kama shi kayan ka kusa daga nan kuma ya ce wa inni alaihi da ƙawiyin amin kuma kan wannan zama da dandaron ya ɗan abu a zo a gani akwai arziki a cikin shi ya ce ni mai ƙarihin doko shi ne kuma amini ne ba na sata bai doki koyi a ciki eh iya da ƙarfin ɗauko shi kuma amini ne ba ba ba ɗauke komi da aka zo da ɗan da dukiya da yawa yace iya da ƙarfin kawo shi kuma amini ne kan wannan gado to nan ana ga akwai matsala akwai saura a wuni guda can Allah ce allazi inda ilmin kitab ana hada hada wani sulman ce wani shi mai wani ilimi na littafi na musamman an tafi da sunan azamin shi kuma annan yace to ni kuma ni zan zo maka an a cika bihi ƙabar an taɗa ilaka ƙarfuka zan ka maka shi kahin motsa idanka shi wannan kahin a tashi shi kuma a zan kama shi kahin kibtawa idanka kuma yin ba a bada wani ba hira mace ba iya wannan magana Allah ce fallon marahu mustaƙirar indahu iya magana an ƙare iya magana kun hika da hika da gudu a gaban shi kun higa gado a gaban Suleiman Suleiman iya ganin wannan gado a gaban shi qala hada min fadl rabbi da mulki na musamman yace wannan wata fadala ce ta musamman ta ubangiji na yace kuma da ya bulu wani kaji dan ya jarrabe ni kaji ko jarrabawa ce duk wani abin jarraba ce ya bulu dan ya jarrabe ni a ashkura ma kufur zan gode mishi ko zan mutunci gaji jarabawa ce shi kuma ce wa man shakara fa inna ma ya shukuru nafsi wanda ya gode kan shi yawa da ya shakatu da ajin na kan shi yawa kuma wa man kafara ma an ma kawo ce dai na da ganiyun na rabi da ganiyun karim ubangiji na mawadaci ne bai bukata wajen kowa kuma karim allah mai karimci in wani ɗanin zama sulma ɗauka haka suleiman shi duk wannan daula da ya samu ya san jarrabawa ce ta allah kuma kenan akan haka haka kamata bawa mai imani don halin da ka shiga ka san Allah na jarrabaka da jin daɗi ko da wuya kuma kowanne bai kwata mata wai Allah san ka ne ka da ya baka arziki kai ne dan gata a wai Allah san ka kai wani Allah ne a'a kuma haka Allah da ya gama ka da jaraba da bala'i kace Allah bai Allah tsanaka ce a jaraba wace ka ci jarrabawa ka samu daraja a wajen Allah yawan shi muke fata Allah samu cikin sun jarabawa kin Allah ce kullu nafsin za'iqatul maut dukkan rai za ta ɗanɗani mutuwa wa nabluukum bisharri wal khair muna jarraba ku da sharri da alkhair fitnatan ce duka jarrabawa ce dan a gane a jarrabe ku ne kuma za a kare wa ilaina turja'un wajen mu za ku komo an kare an kai an kawo kowa zai koma ga Allah subhanahu wataala Allah kai mu cikin imani Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كراتو سيرانا تيو كم باب ثلاثة الأربعة شان هيرانا تيو إن شاء الله السلام عليكم